بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ثبت كلامي واجر الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم واظلم واعوذ بك من ان اغتال من تهتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينسوها فهجرته الى ما هاجر اليه yau alhamis sha takwas ga watan shawwal hijira tana da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha tsaya ga watan biyar miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fikihu na mazhabin malikiya a cikin littafin muktasar falil muna cikin babu nikah ko za mu tashi a wannan gaba وفسخ موسى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام muna magana akan auren rakin da za a bata ɓataccen aure kala biyu ne akwai ɓatacce wanda aka yi ittifaki a bashin shi akwai ɓatacce wanda aka yi iftilafi ma'ana aka yi saɓani a bakin shi sannan wajen ainihin ɓatawan ya kasu kashe uku akwai wanda za a ce za a ɓata shi kafin a yi kwanan aure in an yi kwanan aure za a tabbata shi na fusuka ƙabla duku akwai kuma wanda za a ɓata shi ƙabla dukuli ba da ko an yi dukuli ko bayan dukuli za a ɓata shi abadan akwai kuma wanda za a ce za a ɓata shi in ba a yi dukuli ba lokaci da yi tsawo ba amma idan an yi dukuli kuma lokaci ya yi tsawo za a tabbatar da shi to shi ne za mu faɗi rabe su gaba ɗaya yanzu a nan wabusika musan ana ɓata aure da aka yi wasiya ga ɓoye shi akwai auren da ake cewa nikahu sirri auren ɓoye to irin wannan auren ɓoyen dama ainihin biyalarta ba shari'a ne kawo sirri yuji sanaf ɓoyayyen aure ana nesantar shi a shari'a musulunci ba a yadda a ɓoye aure ba aure a shari'a ana bayyana shi ne har ma akwai abubuwan da shari'a ba ta yadda a yi ba saboda za su bayyana aure sai aka buɗe ƙofa aka ce halatta a yi irin su ganga irin su ainihin ihu irin su wurwuri irin su waye duka a wajen aure sai a ce a yi saboda shi aure abu ne wanda ana so kowa in ya je ce me ya faru a ce wane ne ya auri wanci saboda a kullum ba a son zargi akan ainihin musulmi an ganka da mata a rika cewa mun fa mun ga wani da mata ba mu ji lokacin da ya aure wa kaza to shi yasa ake so a bayyana aure kowa har ya kai ga duk auren da aka yi wasiyan a boye shi to za a ɓace wannan auren ɓataccen aure ne kuma wajen ainihin wasiyan ɓoyewan ya ce wa in bi katimi shuhudin ko da wasiyan da aka yi da ɓoyewan shaidu ne min imra'atin daga wata mace an zo za a ɗaura auren aka ce to sharif mala abakar ku ne shaidu amma ba mu yadda ku gaya wance ba yiwa shi mutumin ko ya rantse matarsa zai ƙara aure ba ne yanzu kuma gashi nan zai auren sai aka ce to dan Allah ku koyi fa kar wance ta ji to yanzu wannan wasiyan da aka yi wannan auren ba ta ce yawwa shine wa in bi katimi shuhudin min imra'atin aw manzilin ko wani guri dan Allah kar a ji a unguwa kaza ko kar a ji a gari kaza cewa an yi auren nan to shi ma ɓataccen aure ne au ayyamin ko zuwa kwanaki aka ce dan Allah gashi yau alhamis za a daura auren nan dan Allah daga nan zuwa lahadi kar ku bayyana sai mandi a waye gari kowa ya ji saboda an kai ran mandi din shikenan abin ya wuce bayar da za a yi to duk wannan bataccen aure to amma shi wannan bataccen auren ana bata shi ne in lam yadkhul wa yadul idan mijin bai kwanan aure da ita mu lokaci yayi tsayi ba ku fahimci wannan zancen wannan abu biyun dole sai an same su gaba ɗaya kafin auren ya tabbata in lam yadkhul wa yadul da cewa in lam yadkhul wa lam yadul sai mu ce in lam yadkhul za a bata sannan wa lam yadul in bai dau lokaci ba za a bata a nan ko da yayi kwanan auren in bai dau lokaci ba za a bata ko da ya dau lokaci in ba yi kwanan aure ba za a bata sai ya hada biyan yayi kwanan aure yau da yi zuwa yaushe aka ce tab ai kan watan maulidi aka yi ya kai ga yanzu abin ya yi intishadi a wani kauli kenan don wajen tulin ma wani kauli sun nuna su ya yi irin tulin yatima wanda sai ta haifi yaya wasu suka ce a in dai ya yi tulin lokacin da ya kai ga yanzu kan duk gari an ji kuma ya yi kwanan aure shi kenan sai a ce auren ya yi kaga yanzu a nan abin da zai inganta wannan auren abu biyun nan ne ta tare ya yi kwanan aure kuma an ɗauki lokaci kafin a ji cewa ba su kawo sirri ne a bata sai mu ce to shi kenan yanzu aure ya yi amma ko ya yi kwanan aure shekaran jiya aka yi yau hukuma ta ji za ta bata kuma ko da yau shekara biyu da yi amma ba ta tare ba za a bata shine in lam yadkhul wa yadkhul mun gane wa uqiba sannan fa bayan an ɓata auren ba haka za a bar su ba za a yi bita da kulli wa uki ba za a yi musu ukuba na abin da ainihin hukuma take gani ya dace a kamo su ko a musu bulala ko a zuba su a kurkuku a san dai wani abin da zai zamo ainihin su din ba za su kara ba kuma zai zamo izina ga wani wanda yake tunanin zai yi in ya ga abin da aka musu shi ma ba zai ba sannan wa shuhudu su ma shaidu ba za a bar su a baya ba su ma sai an musu ukuba saboda haka duk lokacin da aka gaya ma daurin aure ya ce ka iya bakin kai kace to ba ruwana saboda in ka yadda ka shiga cikin wannan tsawon hukuma ta ji har kai sai ka sha saboda haka wa shuhudu shaidun da suka yadda aka daura aure aka ce wai kar ku faɗa to har shaidun ba za a bari ba duk za mu ce ko ba eh na gan kai haka din bulala to kai ba alkali bane tunda hukuma ai an bar kofa a bude an bar wa ije ijiya din alkali kai alkali kai zaka duba ka gani me hukuma ai yanzu wani kawai ka same shi a cikin jama'a inda yake da mutunci a ce ku gan shi ce mar aran ma'ana su ne suka yi abu kaza ba ku ji abin da kaza kaza wannan kadai ya ishe shi hukuma wani kuma kawai a cikin taro a buge hulan shi aishe shi ukuba wani a make bayan shi aishe ai ukuban wani yanzu aka bulala da zaka zo akwai abin da zaka mar a cikin jama'a wanda baka taba shi ba ma wanda ka tashi daki kai mar bulala ɗari ya fi mar saboda kowa yana yin ukubar sa daban kwarai kuwa kai alkali kai zaka duba ka ga menene zai zamo ainihin ukuba ga wannan mutumin ka yanke mar bulala ɗari ya zo ya ce sauran sai rage don Allah a taimaka min bulala ɗarin nan a samu gurin da ba kowa a min sai ka ce to an ki bulala ashe wato ganin mutane din shi ne hukuma haka kuma ta hanyar ganin jama'a din saboda haka kowa da irin nashi hukuma wa qabla dukuli to kaga wannan mun ce in lam yadkul wa yadul ko to wannan na gaban kuma wa ƙablar dukuli za a bata shi in kafin ai kwanan aure ne aka ji kaga kenan in bayan kwanan aure ne za a tabbatar da auren sannan wannan ƙablar dukuli din za a bata shi ne wujuban a matsayin wajibi wani aure ne za a bata shi ƙablar dukuli wujuban shine yace ala Allah ta atiyahu illa naharan auren da aka yi a bisa sharaɗin ba za ta zo gurin shi ba sai da rana wai ita ma'aikaciya ce kuma aikin su din yanayin shi da daddare ne saboda haka kawai ka'ida daga safiya har magaruba matar ka ce amma daga magaruba ta yi shikenan ba ta son ka dame ta sai mu ce miji ba a samar lokaci saboda haka yanzu wannan nikawun nahariya ko laibiya batacce ne ana bata shi kablar dukuli ka bayan dukuli za a tabbatar da shi a kore wannan ainihin sharadin kenan au bi khiyarin li ahadihima ko kuma aka yi aure da zaɓi ga ɗayansu misali aka ce to yanzu in ka yadda za mu ɗaura auren amma za mu baka kwana uku a cikin kwana uku nan in ta zaɓi auren sai aure ya tabbata in ta ce ba ta so sai aure ya rushe kaga an yi kiyari kenan ko kuma kai ɗin ne ka ce to yanzu abin da za a yi a ɗaura auren an ɗaura daga nan zuwa kwana uku na zaɓi auren zan aiko kuɗin sadakin sai a ɗauke ta ban zaɓi auren ba kuma shikenan sai watse duk wannan ba a yi yawwa ala mene au bi kiyarin bi ahadima au gairin ko kuma kiyarin wani za a yi auren sai ka ce gaskiya akwai abokina ya tafi umra kuma na neme shi a waya ban same shi ba saboda haka yanzu ni ban ki auren ba ai auren amma fa in ya zo ya ce bai yadda da auren nan ba za a rusa kaga an yi auren da kiyarin wani ko ita ce za ta ba wancan ɗin kiyari ko kai ne za ka ba shi ainihin zaɓi sai mu ce wannan auren za a bata shi kabla dukuli kaga in bayan dukuli ne za a tabbatar da auren a watsar da wannan kiyarin kenan أو ألا إن لم يأتي بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به duk wannan kabla bikul yake nuna mana ko kuma aka yi auren a bisa sharaɗin an yi auren bashi ne aka ce yaushe sadaki sai ya ce ƙarshen wata sai aka ce to za mu ɗaura aure a rubuta daga nan zuwa ƙarshen wata in baka zo da kuɗi ba shikenan ba aure ya rushe in ka zo da kuɗi aure ya tabbata in baka zo da kuɗi ba aure ya rushe to yanzu idan kamar daga yanzu zuwa har ƙarshen watan kan ya kawo kuɗin hukuma ta gida ma tsoron wa'idan za a rusa auren yanzu lokacin da hukuma ta gidin waje a biki ga shi har ya kawo kuɗin ya ce daga nan zuwa ƙarshen wata ƙarshen wata kan ba saura kwana goma sha ɗaya ba to yanzu daga nan zuwa kan kwana goma sha ɗaya ya samo kuɗin ya zo ya bayar amma ko bai kwanan aure ba wancan sharaɗin da suka yi cewa in bai zo da kuɗi ba zuwa ƙarshen wata babu aure za mu yi amfani da wannan murusa wannan auren gashi ya zo da kuɗin za mu ce babu amma idan ya yi dukuli kuma ya zo da kuɗin gashi ya biya sai mu ce to tun da ainihin ya riga ya dukuli fatar bin duku mun gane wannan shi yasa ya ce waje a biyu ku kula da shi da bai zo da wannan kuɗin ba ko bayan dukuli ne za a bata aure mun gane wannan sharadin da ya dauka ala lam ala in lam yati bi sadaqi li kaza fala nikaha wannan sharadin shi bata auren koda ya zo da kudin in dai bai dukuli ba za a bata auren amma ya yi dukuli kuma ya zo da kudin za a tabbatar da auren wannan kenan wa ma fasada bin li sadaqihi da kuma duk auren da ya ɓaci aka ce me ya ɓata shi aka ce dalilin sadaƙinsa misali auren nan ɓatacce ne me ɓata shi a ce saboda sadakin da aka bayar ne bai yi ba sai mu ce to wannan auren shi ma kabla dukuli za a bata ba da dukuli za a tabbatar da shi da sadakul misli misali aure ne za a yi sai ce zai bata sadakin tulun giya kaza ko kuma zai bata alade da ɗanta irin alabiya da ɗanta ɗin nan a matsayin sadaki to yanzu wannan auren kaga sadakin an yi da sadakin abin da bai halarta mutum musulmi ya mallaka ba wannan auren batacce ne saboda sadakin shi batacce ne to in an riga an yi rukuni sai mu ce za a tabbatar da auren za a watsar da wannan sadakin da bai halarta ba sai a kawo sadakul misli a baya mun gani shine wa ma fasada bi sadaki ya adafi ne akan wancan aw ala shartin yunaqidu ko kuma aka yi auren a bisa wani sharadi wanda wannan sharaɗin yunaqidu yake warware ainihin mahukuncin aure misali shurut da yawa akwai sharaɗi wanda shari'a ta yadda da shi almuslimuna ala shurutihim ba akwai kuma sharaɗi wanda shi wannan sharaɗin zai taɓa ainihin ma'anan auren ko da shari'a ta yadda ma sharaɗin zai taɓa ma'anan auren to shi ma qabla dukuli za a bata ba da dukuli za a tabbatar amma za a kore wannan sharaɗin kamar wanne ne sharaɗin ka Allah ya kasima laha kamar inda aka yi aure a bisa ba zai rabon kwana da ita ba yace shi ba gaskiya in ta yadda kawai zai zamo da ita yar ta more ci kawai duk ran da ya ga dama zai zo zai iya ma sati kullun ya zo zai iya kuma bata gan shi zuwa wata biyu ma kar ta neme shi dama da haka aka yi ba rabon kwana da ita to wannan shi ma kabla dukuli za a ɓata wannan auren ba da dukuli za a tabbatar da shi amma da sadakin tamka mun gane wannan ka Allah ya kusima da au yu usira alaiha ko kuma yace zai zabi wata matarsa alaiha akan ta misali yana da matarsa sai ya zo ya nemi auren wannan da aka zo auren sai yace to amma da sharadi guda ɗaya gaskiya mun zauna da hajiya da can mata ce mun abun ba zai yiwu ba amma yanzu na sha kanta kan cewa zan mata kwana biyu sai zo yi wa wannan din kwana ɗaya kaga yi usira alaiha zai zaɓi wata matarsa alaiha a kanta to shi ma kaga wannan united ne za a ɓata wannan auren kablar dukuli in bayan dukuli ne za a tabbatar amma wa ƙulgiya za a jefar da wannan sharadi yawa saboda ita ma matar shi jajiyar da mai ta fita duk ɗaya ne kawai in ba ta yadda ba ita hajiyar ta yi waje eh aso za yi daidai a cikin ƙwarai kuwa to kaga wannan ya ce mene wa kabla dukul ko to wa mutlaqan wa mutlaqan kaga can ya ce in lam yadkhul wa yadkhul nan ya ce wa kabla dukul to ga mutlaqan abadan za a bata aure kaman wani aure ne za a bata mutlaqan yace kan nikahi bi ajalin kamar auren da aka samar ajali ne kawon mutu aji kenan ba auren da aka samar ajali wai ya zo NYC ne garin bai da karfin da zai dauko matarsa su zo sai ya samu ta hajiya sai suka sasanta dama wata tara za mu hajiya nawa zan biya ta wata tara eh to ka biya ko dubu hamsin ma kenan an zauna wata tara za a wace kaga tun yanzu an sa ranar rabuwa sai mu ce to wannan auren za a bata shi mutlakan qabla dukuli wa ba da au bai yi ba ai mutane bai yi ba duk auren da za a samar lokaci bai yi ba au ko kuma in ma ba shaharun fa ana a tazawwajtuki mun gane yace da aka zo daurin auren sigan da za a yi na daurin auren mu fahimci zancen sigan da za a yi na daurin auren shine idan wata guda yayi to ni zan aure ki kaga wannan sai ya zama da wannan sigar sai waliyin ta yake shikenan mun tabbatar ita ma ta ce ta yadda kai ma ka yadda shikenan aka zauna akan haka ya zama wai wannan sigan shine daurin auren sai mu ce wannan auren abadan za a bata shi amma idan wannan sigan ya zo da nufin ainihin alkawari ne an zo an zauna kamar yadda yanzu ake yi za a ji a sa rana an zo an zauna sa rana ba za a ce daga nan zuwa lokaci kaza ba in lokaci ne za zuwa daura aure kaga ai wannan ba da shi aka daura auren ba wannan an zo an yi alkawari ne in lokaci ne za a zo a sake daurawa to wannan ya halatta amma wannan siga ya zama shi ne daurin auren a kan shi za a dawwama wannan bataccen aure ko yanzu ma ba za ka ji ba wai mutum ya zo ya ce wai an yi wai wanda aka yi baiwa da shi wai yaya in ya sadu da matar matarsa ce wai an zo an tambaya an ce an ba ai tambaya ka ce alkawari aka yi an sa ranar za a ɗaura rana kaza ai ba ɗaura ba kwarai ko ba ɗaura in mutum ya yadda ya sadu da wannan matar da wannan sigan za mu ce wannan sigan ba zai zamo ainihin aure ba wannan kawai ya zamo alkawari ne na zuwa lokacin in ku aka yarda da wannan siga a bisa ɗaurin aure sai mu ce mutu'a ne wanda ajalin ya riga auren sai mu ce kawai wannan bataccen aure ne kuma bata wa mutlaƙan ne aw in ma basharun fa ana atazawwajuki kenan ko fa ana atazawwajuki wa huwa talaqun to shi wa huwa dinnan zamiri yana komawa bataccen aure ne wa huwa shi bataccen aure talaqun ya zama da shika dan bataccen auren kala biyu ne akwai bataccen aure wanda aka yi ittifaki a bacin shi akwai bataccen aure wanda ake kilafa a bacin shi to idan wanda ake ittifaqin aka zo aka bata matsayin shi daban wanda ake khilafa an bata matsayin shi daban yanzu a nan yana nuna mana wanda ake khilafa a bacin shi yace wa huwa shi bataccen auren da za a bata in an bata balaqun ya zamo da shika a tsakanin su da wannan matan in uktulifa idan an yi sabani fi cikin bacin auren auren batacce ne amma ba batacce ne wanda aka yi ittifaqi ba ana khilafa wajen bacin auren to sai ya zama alƙalin da zai hukunci ɗin shi yana ɓangaren a kilabu yana ɓangaren wanda suka tabbatar da ɓataccen aure ne sai amfani da wannan sai ɓata auren yanzu wannan ɓatawan yana ganin shika ma'ana alƙali ya ɓata auren kuma da shika a tsakanin su kaddar da za su yi ingantaccen aure da wannan matar yanzu in nan bayan an yi ingantaccen auren nan sai mu ce akwai shika ɗaya tsakanin su shine ma'ana gashi alƙali ya ɓata auren amma kuma ya ɓata da shika ɗaya a tsakanin su shine wa huwa talaqun in uktulifa fihi idan an yi sabani cikin bacin auren sai alkali ya bata to yanzu ka san dama shi hukuncin alkali yana dauke kilafa yau da ashe akwai akwal ya kai akwal goma sai alkali ya dauki kauli daya kan ya dauka ya bata yana da hurriya an bashi amana a matsayin shi na mujitai ya yi ijtihadi ya gano a cikin akwal din nan wanne ne zai munasaba wanne ne zai zama maslaha wanne ne zai dace da wannan hukuncin amma yana daukan kauli yana yin hukunci ya zama doka ko shi ba zai yi ya zai ce na fasa ai dama na duba ne to yanzu na fasa sai mu ce waye ce ka fasa din in je ka dauka kai hukunci shi kenan ya wuce to a irin wannan alkali ya dauki kauli a cikin khilafa ya a cikin auren da ake kilafa sai ya ɗauki ƙaulin wanda suka ce ya ɓaci ɗin sai ya ɓata auren da wannan ainihin ƙaulin sai mu ce wannan ɓatawan alƙalin wannan auren ya zamo da shika ɗaya a tsakanin su da wannan matar kamar wani aure ne ake kilafa ya ce kan muhurimin kamar auren mai harama da aikin haji kaga akwai mazahib din da suka tafi akan cewa dan mai harama dama an ba ku manta ba a baya mun ce harama da aikin haji ya hana ukun nan gaba daya ko ita matar ko shi mijin ko alwalin kowanne in ya harama da haji ko umra ya daura auren ko aka daura mata ko aka daura masa sai mu ce wannan auren bacacce ne to wannan bacin ana kilafa to irin wannan bataccen sai alkali aka zo wurin shi sai bata auren sai mu ce to da shi ka daya tsakanin su mun gane wa shigarin kuma fa ka san fiƙihu dole ne sai kana wasu tunani ka san duk mutumin da ya auri mace sai ya sake ta kafin yi kwanan aure ko za mu ce ta ci rabin sadaki ko to ba irin wannan bataccen ba irin wannan bataccen auren da aka bata in kabla dukuli aka bata bata ci ko kobo ba gashi da shi kan amma kuma ko kobo bata ci ba za a dama da kuɗin ka gaba ɗaya in bayan an yi dukuli ne aka bata to za a bata ainihin abin da aka ambata in ba abin da aka ambata za a bata ainihin sadaqul misli kamar yadda zai zo a gaba wannan muna magana akan matsayin bata wanne in auren ana kilafa alkali ya bata to ya bata da shika ɗaya a tsakanin ku yanzu a kira maka Allah na da garin ka tashi ka tafi Ghana eh gana garin gana eh Ghana ina gane na gane to in ka ji shi ka ce ka nemi mace eh ka ga mace ne mai gashi an yi me ta gaya min me Ka- ka ga ma mata ne eh eh ka ce gashi zan daura miki aure amma Eh.
ya kai wata uku da zan koma eh zan koma ina Najeriya eh eh sai ta yadda eh to yana ya aure da auren ku yayi mana komowanka Najeriya shi kanka a sakin ta kai kace yanzu zan zauna a nan Ghana zuwa wata hudu idan wata hudu yayi zan koma Najeriya ai baka ce an wata hudu yayi zan sake ki ba zan sake ki da yawwa to zan sake ki zan ce ba zan koma Najeriya zan koma Najeriya za ta iya biyo ka ai za ta iya kuma jiran kan tsawo Najeriya ka yawa abinda kake ga jolan matanka amma Eh.
dama kai da niyyar da in ka je kai wata hudu eh za ka sake ta mu muna so ka ce zan sake ki domin shine magana mu na farko auren babu wannan auren shine nikahul mut'a ba ta can aure ne auren da za a samu lokacin rabuwa ba ta can aure ne wannan auren ba ta ce ne babu shi ne amma baka sa lokaci ba yayi a shikenan in baka sa lokaci ba kawai kai ka je gane haka ga matar da kake zo ka aura eh daga nan zuwa wata hudu lokacin da zaka dawo in za ta iya biyo ka sai ka ɗebo ta in kuma kan wata hudu ma kai shawaran zaka ci gaba da zaman ka a can sai ka zauna kawai dai kar a sa lokacin rabuwa shine eh shine kar ka sa ta ji eh kar ka sa ta ji lokaci ya ta ji kai ma kar ka sa dama mana mun gane kan murimin kamar auren mai harma da aiki haji ka gana kilafa wa shigarin hakanan shigari akwai abin da ake cewa shigar shigar shine auren canjin mace da mace akwai sarihu shigar akwai wajuhu shigar akwai murakkabun bainahuma mun gane in aka ce shigar shine auren canjin mace da mace yanzu misali kana da wata kanwarka ko wata yarka ko budurwa ce dai a gaban ka wanda kai ne ko manta kai kake iko da ita shi ma wannan yana da shi kai ka mutsu kana bukatan aure babu abun aure shi ma ya mutsu yana bukatan aure babu abun aure kullum kuna zaune kuna takaici an gama wajifa bai bakon ku lazumi ma kullum ina ya ce kai ni da zaman nan namu ba na je gidanka na ga wata wani ce wallahi yana shi ma ya ce ni ma tana nan sai ya ce to shikenan mu canje mu da wance ta zo kai ma wance take babu wani zancen sadaki kawai shikenan ku yi saken mace da mace wannan shine sarihu shiga gashi ku an yi sai dai in an yi mai hukuncin shi a shari'a shine tun farko haramun ne kuma ɓataccen aure ne in shari'a ta ji za ta ɓata irin wannan auren ka gani shine sarihu shigar wajo shigar kuma wanda aka yi sai sadaki amma ba a biya ba aka yi zamiya ya ce to nawa ne sadakin taka ya ce to ka biya dubu ɗari sai ya ce to kai ba takan nawa zan biya ya ce an yi ma zai wuce dubu ɗari ne ya ce to shi kenan kaga an ambaci dubu ɗari ɗari amma kuma an yi zamiya ba a biya ba kaga wannan ya zama wajo shigar kenan murakkabin bainahu ma kuma ɗayar an ambata ɗaya ba ambata ba abin da yasa aka rarrabe su shi sarihu shigar ana bata shi qabla dukuli wa badahu wajo shigar ana bata shi qabla dukul ba'da dukul ana tabbatar da shi da sadaqul misl murakkabun bainahuma kuma wanda aka ambata ana bata shi qabla dukul a tabbatar ba'da dukul wanda kuma ba ambata ba qabla dukul ba da za a bata shi to irin wannan shigar din bataccen aure ne amma bata shi din ba muttafaq bane muktalafun fi mun gane bata shi din bataccen aure ne amma ana kilafa wajen bacin shi to irin wannan idan mutum ya yi auren shigari kun yi aure ka ba shi yarka ya baka yarsa mun gane ba to yanzu ana nan ana nan sai alkali ya ji sai ya kira ya bata wannan auren to wannan bata wanda ya din akwai shika ko da daga baya ka je ka auro ta da ingantaccen aure za mu ce ka taɓa aurenta ka sake ta shika ɗaya yanzu saura igiya biyu in kai ɗa ne igiya ɗaya in bawa mun gani wannan shine shigar ba wata harimu to shi haramci da yake tabbata tsakanin ma'auraci da wacce aura ba akwai tarim ba hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum zuwa ƙarshe akwai haramci na ainihin surkuta ai haramci na surkuta ma'ana akwai wacce in ka aure ta dalilin aurenta akwai wasu daga cikin wanda suka danganta da ita wanda ba za ka aura ba kamar yanzu misali mutum ba zai iya auri uwar matarsa ba ko wa ummahatu nisaikum ko ba zai mutum ya auri yar matarsa ba ko wa rabaibukum lati fi wujurikum ko to wannan haramcin yana tabbata ne ko ba bataccen auren ne a bataccen auren aka yi to idan ya zamo an ɓata auren ya batun haramci na surkuta haramcin yana tabbata bi aqdihi wani lokaci in an kulla auren ba ta ci aure ne ko ba a yi kwanan aure ba aka bata sai mu ce wannan haramcin ya tabbata wa wabihi wani lokaci kuma sai ya take ta wannan haramcin yake tabbata wato yadda abin yake yanzu misali da mutum yana harama da aikin haji ko umra sai ya auri wata mace da ya aure ta sai shari'a ta ji sai ta bata yanzu da shari'a ta bata wannan auren ai aure ne muktalaf ko to yanzu da shari'a ta bata bai kwanan aure da wannan matar ba shari'a ta bata auren nan to yanzu shari'a tana bata wannan auren za mu ce wannan matar uwarta ta haramta ga wannan mutumin uwarta ta haramta ga wannan mutumin saboda da zaran an daura muku aure da mace uwarta ta haramta ba za mu kula da cewa ai wannan bataccen aure ne ba ko da bataccen aure ne in ji an riga an daura auren bi aqdi da zaran daurin auren haramci ya tabbata shine wa tahrimu bi aqdi wa wadi taratan bi aqdi wa taratan bi wadi kaman kuma ya ƴaƴan wannan matar za mu ce in bai sadu da ita ba aka bata auren ƴaƴan ta ya da ke aura tunda min nisaikum allati dakaltum bihinna wa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum haka ne ba yawwa sannan duk auren da ake ikhtilafi a ciki kafin a bata sai ɗaya ya mutu wa fihi irsu gado yana tabbata a ciki dama auren ba yi ittifaki a bacin shi ba sannan kafin hukuma ta ji ta bata sai ɗaya ya mutu yana mutuwa za mu ce shi kenan aure ya tabbata gado ya tabbata za a ba ta gado in shi ya mutu in ita ta mutu za a ba shi gado sai istigraki ya ce to amma a inda aure zai zamo ana kilafa kafin a ɓata shi a mutu a tabbatar da gado sai dai nikahal maridi auren mara lafiya in kun lura duk mutumin da ya auri mara lafiya wannan auren ɓatacce ne haka in shi ne ma mara lafiya ya yi aure wannan auren ɓatacce ne in dai ciwon makof ne yanzu misali mutum ne yana kwance ba lafiya ana ganin ba zai tashi ba kawai sai yi aure sai mu ce wannan auren ɓataccen aure haka nan in ita ce ba lafiya ya je ga jagara haka ta tana da gida a muna a nan haka ma a waye waye buga lissafi kawai je aure ta zai ki farar gawa nan ma kaga bataccen aure ne ko to amma shi kanshi bataccen auren mara lafiya din bacin auren mara lafiya din ana kilafa ciki ba ittifaqiya bane malamai suna kilafa akwai malaman da suka tabbatar da ko ba ta da lafiya ya aure ta aure haka shi ma ko bai da lafiya ya aure ta yayi kaga tunda ana kilafa kuma shari'a bata bata ba har ɗaya ya mutu to yanzu a nan ba za a tabbatar da gado ba saboda me saboda dama ai hana auren ma da aka yi gangadon ne ai ko dama ai an hana ne saboda nassin da yake nuna cewa ba a jawo magaji ba a koran magaji yawa in ya kusa cin gado ma ƙaraba she a juɗa hukumu kana lafiya lau ba su baka yar uwa ba sai da kawai alhaji dama miliyoniya ne yana da matarsa suna cin haushin matar suna ganin zai mutu ya suka ce kawai a masa aure a rage mata gado sai mu ce ba a jawo magaji wannan auren ba ta ce to irin wannan auren ka gana istilabi ba to gashi sun aura masan kafin a ji a ɓata auren sai ya mutu za mu ce duk da haka ba za a bata gadon ba gashi auren muktalab ne amma ko ba za a bada gado saboda me za a bada gado saboda dama ai bakin auren ma dan gado ne an ce a bata gado kan kaga ai wannan wanda ma ai shiru cewa auren ingantacce ne saboda haka illa nikahal maridi Haka khilafan ko na khilafan na cikin mazhaba ko na waje.
har na waje ma in je mu'tabar ne ana amfani da shi akwai khilafan da gairu mu'tabar kamar muta'a muta'a ai akwai mazaban da suka tabbatar da muta'a amma a hadu sunna wal jama'a wannan khilafan gairu mu'tabar amma in dai khilafan wanda ake lura da shi ne ko a wajen mazaba ana amfani da shi tun da ai mazahib din gaba ɗaya ba masu inkari da junan su kuma kowane mazaba sun yadda wancan mazaban ijtihadi suka yi yawwa eh me kace na ce malam mutum ba shi da lafiya namiji Mm.
ina neman fanshi da ko a ce a nan ana daura mutane ha ba shi ba da
shi din ma zai iya Zai iya.
shi din ma zai iya tunda in ya saki hajiya ya ce ya- dama haushin da yake ji sai yake cewa to wani mala abakar wannan matan ba zai yi sake ta bane dan yanzu kaga ina da miliyan 80 kaga matan ne yanzu ina mutuwa wajen miliyan 20 za ta kwashe a dukiyar nan ya alaji aiko ka sake ta ma ba zai yi shi kan zai yi amma kuma gado ya tashi ka san yanzu misali mace idan mijinta bai da lafiya ya sake ta ba wai shikan ne bai yi ba shika yayi amma ko bayan yaushe inda ya mutu a wannan jinyar za ta zo ta gaje shi yanzu misali ya sake ta ta je ta yi idda ta yi aure bayan shekara goma da an farla yi yana kwance bayan shekara goma sai ya rasu sai ta zo tana guda tana ihu ta dauko gangan kura ana ta kuna ta kuka ita tana ta murna cewa ta zo samu miliyo gaji kwayi kwarai kuwa shi ai za mu je karatun za ka je yana cewa mace ɗaya za ta iya gadon mazaje za ta ci farar gawa na mazaje wannan mijin ma yana kwance ya sake ta ta fita ta auri wani yana kwance ya sake ta wajen maza biyar tana dako me yawa mijin ta na karshen makinin ba ni ba ni yake kawai sai ta ji alaji wani ya bingire kai take tana zuwa ma ta ce ita ba za a binne gawan ba sai an ba ta gadon ta kuma dole a ba ta a hakin ta ya tabbata kurai ku hakin ta ya tabbata eh to ai zai ki hakuri mun shirya hukumar mutallika ne ta ce a ciran ba su likafani bane sai ta a cire ko ta ce a ware miliyan ɗaya ji zai wannan din a raba a bani sauran dole a bata kurai ta zo ma motar da za a kai gawa ta ce banda wannan mota ne mota mota wannan ba za a daura mana gawa a kai ba ta duk abin da ko hakkin ta ne kwarai ta ji wancan ma ya kungile ta je ta ji wancan ma saboda haka in mutum bai da lafiya ko ya saki mace ma shi kan yayi amma dole sai ta gaje shi ya mutu a wannan rashin lafiya ta nemi ita ne ta nemi na'am ita ta nemi to wannan kuma wani matsala ne za mu je kai kamar kul'i da sauransu duk akwai wani matsala to a irin wannan din da aka duba aka ga wai a sake tan ba zai ba sai aka ce to alaji yanzu abin da za a yi kawai yanzu a dangi ka auriyar wane ka auriyar wane ka auriyar wane kaga timin da za ta ci din in da miliyan 20 ne yanzu ai kaga za a rarrage ta ya zama miliyan biyar miliyan sha biyar kaga zai da cikin dangi nan ma in an auren za mu ce ba za su ci gado ba ko ya mutu auren bai yi eh auren bai yi ba kuma ko da ba ji an bata ba ya mutu ba za su ci gado ba dole ne wannan wanda ba a san ita za ta ci Kwarai. kuma haka nan wani lokaci dangi ma mun taba angonmu wani wani dattijo mawadaci ne matarsa din wai ya kwanta ba ba baki sai wai suka ce ya sake ta dole ta fita ha yan wanda suka ce mu ba mu je aka ce aka ce to aje malamai suka ce aje a same shi yana ji amma ba ya iya magana an ce wai ka saki wanke ce "Mm." ba ya iya magana amma ana faɗan sunanta wai ka ba ka saki wanke bai ce "Mm, ban sake ta ba." dole su yanzu aka Za su yi kore ta, za zo su cire ta gado ne kuma ba zai yi ba ba zai yi ba mutane ne mutane namiji da shirin suna zuwa su yi mata su ne dama da yayansa da waye suna ganin in ya mutum za ta gabtari da yawa shi ne ga gani to shi ne ya ce illa nikahal maribi wannan kan ba gado na'am wa in kahal abdi hakanan aurarwan bawa ka san mun ce bawa ma in ya aurar da mace ya zamo alwali aure bai yi ba to irin wannan aurarwan bawan ko da ba a bata ba aka samu mutuwa babu gado a tsakani wal mar'ati hakanan aurarwan mace mace mun ce ba zai wuce walici ba ko muka ce in mace ta yi walici ba ta cin aure ne za a bata to bacin muktalab ne ba mutabak bane to duk da haka amma an samu mutuwa babu gado a wannan guda uku kaga ya ce wa fihi irsu ba to fihi din nan lamirin fa yana komawa iniktu litani kun gane to shine yace me la uttufika ala fasadihi babu gado idan yi ittifaqi a bacin auren auren ɓatacce ne ittifaƙan malaman ahlus sunna wal jama'a gaba ɗaya sun tabbatar da wannan auren ɓatacce ne to yanzu ko an mutu kafin a ɓata shi babu gado kamar mutumin da ya auri mace ta biyar yana da mata hudu sai ya auri ta biyar kafin a ji a bata sai ya rasu to yanzu wannan matar ba za a bata gado ba sannan kuma falaɗa laƙa wala irsa babu ga, babu shika babu gado daga an ji cewa wannan matar ta biyar ce to yanzu a ji a sallame ta za a kore ta babu shika ba zancen shika kaddara nan gaba da zai saki wata daga cikin matansa ta gama idda ko kuma ya sake ta shika bayi ni yana da damar ya je auro wannan ya- wanda ya aura ta biyar kuma in ya aure ta din babu shika a tsakanin su shine ma'anar fala talaka mun gani shine dama fa'ida a ce da shika babu shika inda shika kaga koda ka auro ta ma za a lissafa wannan shika shi ko wannan babu shika koda daga baya ka auro ta ingantaccen aure babu shika a tsakanin za ka rama kalla wannan tana da ita ha wannan na biyar wannan tana da ita wanne na biyar wannan da ita eh tana da in ya shiga da shi da ita wannan tana a da zai istibra'i ake cewa ba yadda ba za ta yi istibra'i mana karo man za ta yi aure ba za ta yi istibra'i ba za ta yi istibra'i kaji ba yace ka kami satin kamar mace ta biyar mutum yana da mata hudu yayi ta biyar to wannan fala dalaka wala irsa kawai za a ba ta aure wa harrama wadu'uhu faqat in ba ku manta ba a can mun ce wa tahrimu bi aqdihi wa wadihi wajen ainihin wanda aka yi wanda aka yi khilafa ba to shine anan yace auren da aka yi ittifaki a bacin shi harrama waduhu faqat takun mijin a wannan auren kadai shi yake kawo haramci amma dai bai take ta misali ya aure ta ɓataccen aure ne mata ta biyar ce sai aka ji labari aka ɓata auren to yanzu idan tana da uwa zai iya auren uwarta in tana da 'ya'ya zai iya auren 'ya'yanta saboda auren ba wai kilafa ba ne ittifaqiya ne ainihin bacin shi kawai in ya take ta ne ba zai yi auri uwarta ko ya auri 'ya'yanta ba wa ma fusika badahu duk auren da aka bata shi to wannan kuma ka'ida amma ne auren da aka bata shi ba da hu bayan an yi kwanan aure ko wanda ake kilafan ne ko wanda aka yi tifaki a bacin shi ne ko ma wanne ne in je sai da yi kwanan aure sannan aka bata to fal musamma dole ta cinye abin da aka ambata wajen dubu ɗari biyar ya biya kuɗin sadakin sai da aini ya kwanan aure kawai ran da ya kwanan aure washe gari kawai sai aka ji ashe sun sha nono ɗaya da wannan yarinyar kawai wata tsohuwa to ni na ji an ce an yi aure tsakanin wane da wane ko eh to ba su san ni wasu wace haka zo yaya ta ce lokaci a tambaya mana unguwansu lokaci kaza kaza na shayar da shi kuma ita ma na shayar da ita aka samu ainihin da ta suka ce kwarai abin da ta faɗa gaskiya ne aka samu shaidu to wannan auren ɓatacce ne za a ɓata shi kuma ainihin wannan dubu ɗari biyar da ka bayar ɗin ta cinye daga wannan dukulin dare ɗaya ɗin da kai yana yin dukuli fal musamma abin da aka ambata ɗin nan ta cinye in an bata in ba bata ba dole a bata eh wa illa in ko babu abin da ai shi yasa aure ake son bincike shi yasa duk mutumin da yazo yake bincike akan aure karkace ya cika shishigi ya cika kwakwa ya cika mai ba musulma ba ke baka a ba shi saboda abubuwa da yawa suna biyowa aure lokaci ɗaya sana'a wani yanzu haka sadakin da ya hada da kayan aure wani ya fi shekara uku yana hadawa lokaci ɗaya sai a ce ta cinye kuma koran kaza kuma shi kenan ya tafi saboda haka lalle ne mutum ya tsaya ya bincike sosai kafin ya yi aure ka gane ya ce fal musamma wa ma ku suka badahu duk auren da aka bata shi bayan an yi kwanan aure aka ji batacce ne to fal musamma duk abin da aka ambata na sadaki ta cinye naira ɗaya ba za mu yarmar ba wa illa in ko ba ambata ba fa sadaqul misli sai a bata sadaqin tamkanta wannan ainihin auren da aka bata shi bayan an yi kwanan aure ke wasaqata bil faski qablahu to shi sadakin gaba ɗaya kuma saqata yana faduwa bil faski qablahu in an bata kafin kwanan aure in kafin ai kwanan aure aka ji aka bata yanzu ba zancen sadaki kwata kwata bata ci ko naira ɗaya ba za a dama da kuɗin katin da bataccen aure ne to shi ma anan sai istidraki yace illa nikaha dirhamaini sai dai auren da aka yi auren dirhami biyu in kun lura a ƙa'idar mazhabin malikiya akwai nisabi na aure nisabin sadaki nisabin sadaki shine dirhami uku ko rubu dinar ko Mm.
ko kuma a, kadara wanda ya kai kiman rubu dinar ko dirhami uku to yau sai wani ya zo zai yi aure sai ya ba da sadakin dirhami biyu aka ɗaura auren bayan an ɗaura auren sai shari'a ta ji kafin a tare a yi kwanan aure sai aka ce a mala bakar kuɗin sadakin naka ba bai yi ba ka cika ka ce gaskiya kai ya wuce haka ya ma tsada aka yi aka yi ka ci ko dirami ɗaya ya zama ba yanzu ana yi ba a yanzu ai shi yawa auren da ki da kake ganin nan ba ta ne yanzu aka je ƙauya cewa an ba ta ɗan akuya dan akuyan nan kai kaza ba zai wuce dubu sha biyar ba yau sadaki aƙallu sadaki yau ya kai wata uku ma wajen dubu talatin da ɗaya da wani abu ne to sai ga wani ya bada dubu ashirin ba shi ne dirham ainihin kenan ba ya biya dubu ashirin aka ce gaskiya kala yake gaskiya shi a wannan bazawaran dubu ashirin din ma yana yi kokari ake ake ya kala yaki har ya kai ga ainihin alkali ya bata auren to yana batawa ta ci dirham gida shi za ka ji eh talatin ma bai kai ba kai kudin namu yanzu ba ya lalace ba yanzu da nawa kake a wannan kwanan masara da nawa kake a wannan kwanan masara ba naira hamsin ba ya ɗari biyu naira hamsin ma an auna kai ƙasa da hamsin ma an auna amma yanzu nawa ne saboda haka shi ma sadaki ya haihaya dubu talatin ma bai kai ba saboda haka sai aka yi auren da bai kai sada abin da yasa yake dirhamin yi saboda yayi magana ainihin nisabi ne amma a yanzu za mu yi magana naira Najeriya mutum ne ya bada dubu ashirin misali a sadaki sai aka ce wannan auren naka ba sadakin bai ba sai ka cika shi kuma ya ce gaskiya in ya wuce haka ya yi tsada baya so to fa in ya kai ga a ɓata wannan auren to ta ci rabi shine za ka ji mai wannan waken littafin nan na misbah zali za ka ji a illa nikaha dirhamaini dirhamu sai dai auren dirhami biyu idan ya ki cika to dirhamu ta ci dirhami ɗaya in gane shine yace illa nikaha dirhamaini sai dai idan auren dirhami biyu ne aka yi aka yi cika yake aka bata auren to fa nisfuha ta ci wannan rabin dirhamin saboda me saboda ai auren ana kidafa wajen ɓacin shi mun gane har kuma yana da hanyar da zai yiwu ya inganta auren shine cika dirami ɗaya yaki to tun da yake ya cika har ya kai ga aka bata to yanzu zai zama kamar ingantaccen aure ne shine ya sake ta ci dirami ɗaya za mu yar mar da dirami shi guda ɗaya kada laƙihi kamar inda shi mai bataccen auren kafin shari'a ta ci ta ta ji ta bata ya sake ta bayan ya kagan mutum yanzu a ingantaccen aure ne ya saki mace ai yana sakanta ko bai kwana aure ba ta ci rabin sadaki ko to dama a shi auren batacce ne sai kuma shi bai san ma batacce bane ya sake ta bayan ya sake ta ana maganar rabin sadakinsa sai aka ji ashe bataccen aure ne dama sai mu ce to ko kobo bata ci ba za a damar da kuɗin sa duk da ba wai hukuma ce ta bata ba shi ya sake haka nan kuma bataccen aure ne bayan ya yi kwanan aure da kanshi ya sake ta bayan ya sake ta sai aka gano a shi auren ma batacce ne to yanzu ta ci sadakin ta gaba ɗaya almusamma idan ba an buta ba za ba ta sadakul misri shine ma'anar tashbihin nan na katsalaki wato wato adu talazzuzu biha to yanzu idan an yi bataccen aure kafin shari'a ta ji ta bata ya ji daɗi da ita ya yi kisin ɗinta ya tattaɓa ta ya shafa ta amma bai yi dukuri ba bai yi kwanan aure ba sai shari'a ta ji aka bata to fa sai ya biya wannan jin daɗin da yi shine to azu eh sai ya biya sai a samu su mala bakar to yanzu sai a shiga a sirru a ce gaskiya shirka faɗa me sun ya sun ya kai in ya faɗa ya faɗa sai a ce to yanzu abubuwan da ya dinnan nawa ya kamata a yanke mana kwarai kuwa sai dole sai ka biya za ka taɓa yin mutane a banza ne eh ya za a bata haka komai a jikin mace na kuɗi ne saboda haka yana jin daɗi to a du sai an biya a talazzuzu biha jin daɗi da yake ita da ya shiga sai mu ce shikenan ta cinye to bai shiga ba amma kuma ya ji daɗi sai mu ce wannan jin daɗin sai ka biya wali wali sagirin fasku aqdihi fala mahara waliyin yaro karami yana da daman ya ɓata auren yaron yaro karami ba hana yin aure ba ka san akwai abin da ake cewa ya inganta bai luzuma ba akwai abin da ake cewa ya inganta kuma ya luzuma a babin aure da babin kasuwanci da sauran ijara da sauransu duk akwai idan mutum balagagge mai hankali wanda ba sahuhu ba ya zo aka kulla harka da shi duk abin da ya yarda aka yarda wannan abin ya inganta kuma ya luzuma amma idan ya zama ba balagagge bane ko ba mai hankali bane ko sahuhu ne ya zo aka kulla abu da shi sai mu ce wannan abin ya inganta amma bai luzuma ba sai an ji abin da waliyansa suka ce mun gane wannan yanzu misali yaro karami ne ya zo da ainihin mashin dinsa ya ce ya zo da kekensa ya ce kana bukata ka ce kana bukata kuka yi ciniki nawa dubu ishirin sai sai ya ce ya siyar ma sai mu ce yanzu wannan cinikin tunda keken nan nashi ne ciniki ya inganta amma bai lizimce shi ba sai idan waliyansa sun tabbatar a gida haka ya ce haka wannan kowu ne ma za mu ci ai yaro ya hankali a ka kuɗin shi kenan in ko zai ce kana kauka ne zaka siya abu hannun yaro wannan keken ka shi kenan kawai ba su keken su ka karɓi kuɗin ka to wajen aure din ma yaro karami ne ya je ya nemi aure mai yiwa ya je ya dan yi sokalin shi da sauransu ya dan hara da kuɗin sa sai ya je kawai ya nemi aure sun kuma wasu nemi masu waye iyayen shi ne suka ce a to yaro tun da ya yi arziki a bashi kawai aka ɗaura mar aure Ina bai ban daga wariya.
bai balaga ba dama aka ɗaura mar aure bayan an ɗaura mar aure sai magabatan shi suka ji ko baban shi ko wani waliyin shi jagoran shi sai ya ji ya zo yana bare bare ko na ba sai ku sha na ji dakata dakata me ya faru ban yarda da auren ba ya ce to shikenan fala mahara wala irsa ko me yace fala mahara wala iddata yanzu ko yayi kwanan aure da ita waliyin shi ya ce bai yarda ba za a rusa auren kuma naira ɗaya ba su ci a cikin kuɗin shi ba za a mayar da kuɗin shi cif a bashi fala mahara sannan wala iddata babu idda a kanta tunda dama ya idda ana yi saboda kukutan mahaifa ne shi ko dama yaro karami ne bai balaga ba saboda haka ba idda ko yanzu ta samu miji za ta iya aurenta wala ifsa kuma eh ifsa ma babu Ah, babu irs babu ka- gaba ɗaya auren kawai ba ta ce wa yanzu wija bi shuru amma wajen irsu din zamu zo a gaba akwai inda ake gano abin nan tunda wali yana da damar ya tabbatar yana da manfatawa idan an samu mutuwa din zamu duba mu gani yaron zai ci riba an an tabbatar da auren kaga in gadon zai mar riba zamu tabbatar wa yanzu wija bi shuruɗin idan aka auro wa yaro aure bi shuruɗin da wasu sharaɗai wanda shari'a ta yadda da wa'annan sharaɗan ka san a sharaɗai akwai wanda shari'a ta yadda yanzu misali ya halatta ka auri mace da sharaɗin za ka yi mata gida a GRA 3 bedroom ba za ta shiga wani gida a cikin gari ba an kayar da shi kenan ko kuma ba za ka fidda ita a unguwarsu ba ko ba za ka fidda ita a garinsu ba aka ɗauki dai wani sharaɗi wanda sharaɗin shari'a ba ta hana ba to irin wannan sai aka je aka yi wa yaro ƙarami aure aka ɗauko wannan sharaɗin da yake nan ba au ujizat ko kuma a'a yaron ne ya je nemi auren aka gindaya mar sharaɗin da waliyin nashi ya zo sai ya yarda da wannan sharaɗin kaga duk ɗaya ne da ainihin wajen ya ɗauko mar sharaɗi ba to ana nan ana nan wa balaga sai yaro ya balaga bayan ya balaga wakari ha sai ya ki wannan sharaɗin ya ce ha dama ba da yana yaro bane ya za in yarda eh wai ba zan yi aure ba fa ya za a yi ba zai to kaga yana yaro aka ɗauko sharaɗin yanzu da ya balaga kuma ya ki wannan sharaɗin to falahu ta iliku yana da daman in ya ki yarda ya sake ta to yanzu a nan falahutta ɗiliku ɗin nan me amfani shi tunda idan ma ba dauko shara'i ba in ya ga dama ya sake ta me zai faru babu yanzu misali mutum ne ya yi aure da ya yi auren ne yana balagagge duk lokacin da ya ga dama ba zai sake ta ba haka yaro karami da aka yi wa aure ko da ba ɗauki sharaɗi ba idan ya balaga sai ya ga cewa matan nan bata murba ba yana alaman sakin ta ba to yanzu mu yi amfanin falawutta ɗiliku ɗin to ga amfanin wa fi nisfi sadaqi qawlani idan babu wani sharaɗi shine ya ga dama bayan ya yarda da matarsa ce sannan ya zo ya ce baya son ta ya sake ta ba ta ci rabin sadakin bai kwana aure ba to yanzu a nan wannan rabin sadakin ana kaulani yana da dama ya sake ta bayan ya sake ta ya rabin sadaki akwai kaulin da suka ce ba zai biya ba ai dama sharaɗin ba shi ya ɗauka ba yanzu kuma da ya hankali ya ce bai yarda da wannan sharaɗin ba kamar ɓataccen aure ne ba za ta ci ba Ba da koli ne.
eh Ba da koli da a'a in ya yi dukuli kuma dukulin za mu duba yana yaro ya yi ko bayan ya balaga in ko yana yaro ya dama an yi ce dukulin shi ba zai amfanar da komai ba to shine yace umila bihi ma kuma wannan kauranin fa an yi amfani da duka biyu an yi amfani da kaulin ba ba nisfu sadaqi an yi amfani da kaulin da nisfu sadaqi wannan kenan Na'am.
wal qawlu laha innal aqda wa huwa kabirun yau kuma rikicin da ake yi shi ya zo ya ce shi fa gaskiya sharaɗin nan yana yaro aka yi saboda haka shi gaskiya bai yadda da wannan sharaɗin ba a san yadda za a yi ita kuma ta ce kan ya yake kwake ne lokacin da aka yi auren ma da hankalin shi tur balagagge ne shi kuma ya ce tsam shi lokacin yana yaro ne yanzu ya balaga to suke wannan rikicin yanzu maganan wa za mu ɗauka wal qawlu laha maganan ta za mu ɗauka na cewa innal aqda wa huwa kabiru farai lokacin da aka yi abu akwai irin wannan ba ai yanzu aka akwai wani wanda za ka ga yanan kamar ainihin yaro ne mai a cikin yana har ma ana cewa wani yaro an goma na cewa karamin su babban su shi a shekaru shine babba kuma ma ido shine karami to irin wannan ne ba mamaki sai ta ce lokacin da aka yi sharaɗin ma balagagge ne shi kuma ya ce shi yanzu ne ya balaga bai yadda ba to yanzu wal qawlu da yanzu maganar ta za a ɗauka innal aqda wa huwa kabiru wani eh na macen za a ɗauka ta fi shi gaskiya in kowa bai da shaida kenan fa amma inda mai shaida za mu karɓi maganar mai shaida ne in tsaya nan wani sai ji raddu nikahi abdihi bi dalkatin fasar ba'i na ce alhamdulillah ya wuri yana da mashakil biyu